إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوغا وطن جماد الأولى جماد الأولى shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai shirin da hudu ga watan goma dubi da ashirin da biyar za mu tashi darasi na biyu a cikin القواعد الأربع زام تاشي القاعدة الثالثة زام تاشي قاعدة تا أكو أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يفرق بينهم مالن yace ƙa'ida ta uku annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa nau muhammadu sallallahu alaihi wasallama zahara ala unasin ya bayyana ne a bisa wasu mutane mutafarriqi na fi ibadatihim wanda suka bambanta suka sha bamban suka rarrabu a cikin abin da suke bautawa kowa da irin abin da yake bautawa minhum man ya'budu mala'ikata a cikin su akwai waɗanda suke bautawa mala'iku su bautar su ga mala'iku suke yi wa minhum man ya'budu al-anbiya was salihin a cikin su akwai waɗanda suke bautawa annabawa a cikin su akwai suke bautawa nagartattun mutane misalin masu bautan mala'iku an yi wasu mutane a wani yanki can wajen gabas ta tsakiya waɗanda suke itikadi cewa mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne, astafal banati alalbanin, malakun kaifa takumun, wa ja'adul mala'ikatan lazina hum ibadu rahmani inafa a shahidu khalqahum satukutabu shahadatuhum wa yus'alun. Waɗannan su itikadin su kenan kuma akan haka ne suka zama mushrikai. na farko sun canza mala'iku tsari sun ce mata ne, sannan kuma sun bauta musu, shi yasa Allah ta'ala ce za a rubuta wannan abin da suka yi za zo su tarar da ni, Allah kai laifi ya ce za ka zo ka tarar da shi, saktuku tabu shahadatuhum wa yus'aluna za a rubuta wannan shaidar abin da suka faɗa kuma za zo su tarar da Allah. Wa minhum man ya'budu al-anbiya ciki akwai masu bautan annabawa kamar Yahudu suke bauta Uzairu kamar
wanda ma za mu gani annabi Isa ya ce ya bani Isra'ila abudu Allah rabbi wa rabbukum inna man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi jannata wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar yace ya ku bani Isra'ila ku bauta wa Allah shine maliki na malikin hakika wanda yawa Allah shirka Allah ya haramta mu shiga aljanna ko masa wuta ba shi da mai taimako sannan akwai wanda suke bauta salihai kamar wannan mutumin da aka ce a burjin da haidar su zai mutumin kirki ne mutum ne ragar wanda yake kyautata wa mutane yake musu alheri bayan ya rubuta suka mai da shi abin bauta ko kuma lokacin da yana da rai ma yana musu alheri da ya ga sun yarda da shi sun aminta da shi sai ya je kasar sham ya samu gunki yake musu bauta wannan saboda amincewa da suke da shi suka ci gaba da wata gunki shi ne annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya gan shi a wuta ana babbaka shi a cikin wuta saboda shi ya fara canza ya fara lalata addinin annabi ibrahim da laraba a kan addini su ba sa shirka wannan mutumin shi ya fara kawo su gumaka daga nan bautar mulki ta yaɗu sai aka ci gaba da yayi kowa sai kawo nasa aka samu gumaka ɗari uku da sittin a cikin ka'aba wanda zai bori sai ake kawo naka a haɗa wanda ya kawo sabon zai bori sai ake kawo naka a haɗa mai matsala mun tashi kewaya su ake gaba ɗaya naka ma ya samu nan ma ya samu wa minhum man ya'budu al-ashjara akwai masu bautawa itatuwa kamar lata da musa ai mafi yawan za ka ga ko dai dutse ne ko itace ne tun kawai sai sassaka bishiya ya mata siffa ta farangwal ko ya mata siffa ta mutum mutumi sai ya ajiye kuma yana neman bukata a wurin da za ku masu bauta dutse dutse za su rarake su masa siffa ta wata halitta sai kuma zo siffa ta a gaban dutsen suna cewa biya musu bukata ko ya tsare su daga abin ki ko ya ba su abin da suke so wa min man ya'budu shamsa wal qamara sannan akwai ma waɗanda su wata da rana suke bautawa in rana za ta fito sai su je su mata sujjada in za ta faɗi je su mata sujjada sannan akwai masu bautawa wata ranar da wata zai kama in su bauta masa ranar da wata zai faɗi sai su je su bauta masa zuwa gurin su duk wata godiya da ta ci a duniyar nan to wata ne ya jawo su kuma waɗancan a gurinsu rana ce ta jawo su kuma waɗancan a gurinsu duwatsun da suke bautawa ne ko kuma waɗancan bishiyoyin da suke bautawa ko kuma mala'ikun da suke bautawa ko annabawan da suke bautawa ko salihan da suke bautawa duka da aka tashi aka yi musu kuɗin gora aka ce duk wani mai bauta kowa kake bautawa kawai kayi shirka ba wanda kake bauta ake dubawa ba haɗa shi da Allah da kai a gurin bauta wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam iyake su gaba daya walam yufarriq bainahum bai ce a'a to ku da kuke bauta annabawa ku banda ku ko kuma ku da kuke bauta mala'iku banda ku ko ku da kuke bauta nagartattun bayi banda ku a'a hada su akai gaba daya ka kira su da suna daya shine dukkan su mushrikai ne waɗanda suka wa Allah shirka shi yasa Allah ta'ala buga wani misali akan tauhidi yace daraballahu masalan rajulan Allah ya buga wani misali wani mutum ne fihi shuraka'u mutashaki suna amma shi wanda suka mallake shi mutane ne daban-daban ku lura da kyau bawa ne gashi guda daya wanda suka mallake shi mutum goma misali wannan kuma bawa ne wanda mutum ɗaya ne ya mallake shi wancan bawan da mallakin mutum goma sai wancan ya ce masa ɗeban ruwa kafin ya taho ne ya ce yi min gini kafin ya fara wannan ya ce share min can kafin ya gama wani ya ce yaka wani ya ce zauna wani ya ce kai tashi wani zai ya ciki an raba masa hankali saboda ya haɗa masu gida da yawa masu gidan kuma yana ƙoƙarin yardar da wannan sai ya ɓata ma wancan yana ƙoƙarin yardar da wancan sai ya ɓata ma wancan in yana son ya yi abin da wancan zai yi to a lokacin bai yi na wannan ba da haka zola wannan zai shiga wahala fi shuraka ko mutashaki suna mutafarriqun kowa yana bashi umarni daban-daban ya rasa nawa zai yi sai ya ce kuma wa rajulan salaman li rajulin da ko mutumin da shi na mutum ɗaya ne tak tashi ya tashi zauna ya zauna sai Allah ta'ala ya ce hal yastawiyani matsala yanzu da wancan da ya ke da masu gida da yawa kowa yana bashi umarni ya rasa wanda zai bi kowa yana bashi hani ya rasa wanda zai bi in ya yarda da wancan ya bata mu wancan in ya ma wancan ya bata mu wancan zai daidai da wanda mai gidansa guda ɗaya ne in ya sa shi ya yi ba mai sa shi ya yi in ya hana shi ya yi ba mai hana shi hal yastawiya ne matsala Allah ce da wancan bawan mai ubangida da yawa da wanda mai ubangida ɗaya za su daidaita sai Allah ya ce alhamdulillah to tunda kun ce ba su daidaita ba Allah ya ce to yabo ya tabbata ga Allah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya ce amma biya sani ba yanzu kaga mai tauhidi ne da mai shirka aka bada misali anan mai tauhidi ya tsaya ga bauta Allah shi kadai abinda Allah yake so a yi yayi abinda Allah yake so a bari ya bari ko ubangijinsa ɗaya ne mahalicinsa ɗaya ne abin bautarsa ɗaya ne abin biyayyarsa ɗaya ne addininsa ɗaya ne alƙiblarsa ɗaya ce littafinsa ɗaya ne ya tsaya akan abu ɗaya da kuma wanda yake shirka yau ka kira wancan gobe ka kira wancan in ka kira wancan wancan ya haushi in ka kira wancan wancan ya ji zafi in ka kira wancan wancan ya ce ka bata masa ko ba ka kungiyoyi suke da ɗariƙu da sauransu ba in ka shiga wancan wanda ya ga an saba ma wancan wanda ya ce tasa tafi falala wanda ya ce tasa tafi kirki wanda ya ce tasa tafi daidai wanda ya ce wannan ba daidai ba kullum a cikin rigima ake ko ka sa abin bauta da yawa ka ce wannan zaka bauta min da rana wannan da yamma wannan da daddare wannan da safe wannan na bukata ne wannan na kare damuwa ne abin ya maka yawa shi yasa wannan shine babban misalin da Allah ya bayar na cewa lalle ya kamata mu ban kwana da shirka ya kamata mu watsar da shirka ya kamata mu fito na fito da shirka mu yaki shirka mu raba kanmu da shirka mu raba ƴan uwanmu da shirka saboda shirka shine hada Allah da wani a wajen bauta Allah ta'ala shi kadai ya halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta shi kadai ya cancanci abota masa subhanahu wataala ka hada shi da kowa wanda za a haɗa shi da shin nan kowaye za a haɗa shi da Allah bai kamata ba yanzu ya kamata a bauta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kamata a bauta annabi Isa alaihi salatu wasalam ya kamata a bauta annabi Isa alaihi salatu wasalam ya kamata a bauta wa annabawa bil hasani ma annabawa sun zo ne su hana bautar kowa sai Allah aikin annaba kenan gaba daya an ibudullaha malakum min ilahin gairu walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqa alayhi ad-dalal sai ce ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu walaqad ma arsalna min qablika min rasulin Allah ce duk wani annabi da na aiko kafin zuwanka saƙonsa ɗaya ne, ku bauta wa Allah shi kaɗai ka ku haɗa shi da abokin tarayya. Saƙon annabawa kenan gaba ɗaya. To menene tarayyar nan ne? Kullum ana cewa ka ai tarayya, ka ai tarayya, a'a abin da ake nufi duk wani abin da aka kira shi bauta, bauta, kada a yi shi ga kowa sai ga Allah. Yanzu za mu yi sallah, dukkaninmu duniya an haɗa kan cewa in za a yi sallah wa ake wa sallah. Allah to wa zai koyar da sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai koyar da sallah amma sallah wa za'awa Allah wa za'awa azumi amma wa zai koyar da yadda za a azumi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ake wa haji Allah amma wa zai koya mana yadda za mu yi hajjin nan na Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ake wa zakka Allah amma wa zai koyar da mu yadda za mu yi zakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ake fuskanta da tauhidi da bauta wa zai koya mana yadda za mu bauta wa Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah da zaka cire sunan Allah anan ka sa sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk musulmin duniya sun yaye ka kuma ka gwada ka gani kace kai yanzu kalmar shahada ka ta koma la ilaha muhammad la ilaha illa muhammad ka ga yadda za a ca kanka. da kowa ya yarda cewa la ilaha illa Allahu, dole suna Allah ne zai zo anan. Kowa ma haka yake faɗa, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. In an zo wajen manzanci ko sai a ce Muhammadun Rasulullah Kenan wanda zai koyar da saƙon, wanda ya zo da saƙon, wanda za a koyi saƙon a gurinsa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya za a yi bauta annabi Muhammad zai koyar wa za a bautawa Allah za a bautawa shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah dufa nan abin yake ka a dauki gurin Allah a sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka a dauki gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sa Allah wajen bauta a sa sunan Allah wajen biyayya a sa sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan in ka kasa raba nan to mutum daga da ya shiga rudu a cikin addininsa in ka kasa bambance matsayin Allah na wanda za a bauta masa ka kasa bambance matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai koyar da yadda za a bautar Allah to shikenan da ka karɓar bautar da koyan bautar annabi Muhammad ke koyarwa wanda za a bauta kuma Allah shi kadai qul huwallahu ahad Allahu samad na taba gabatar da wani pre-kutuba a masallacin BUK old site yau shekara 30 1995 nace abin da yasa muka ce ba za a karbi kowa doka a gurin kowa ba sai Allah saboda abu 30 abu 30 a cikin aya hudu abu talatin ɗin nan ba mai yin su sai Allah. Ɗaya a cikin aya, goma a cikin aya ɗaya yake, goma sha uku a cikin aya biyu yake, ɗaya goma sha uku ma a cikin aya ɗaya yake, talatin kenan ma da biyar. Waɗannan ayoyi ne waɗannan. saƙonni ne guda talatin da shida ayoyi guda hudu suke ɗauke da shi kuma ayoyin suna siffanta Allah ne kawai na farko ayatul kursi idan ka ɗau ayatul kursi Allah rama waƙafinta goma ne ko waƙafi tara aya shine cikon goma Allahu la ilaha illa hu wa kenan alhayyul qayyum Allah la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim wadannan abun guda goma babu wanda za a siffanta da su sai Allah waye Allahu la ilaha illahu waye al-hayyul qayyum waye la ta'khuzuhu sinatun wala nawm waye lahu ma fis samawati wa ma fil ard waye man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi waye alam ma baina aydihim wa ma khalfahum waye wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a waye wasi'a kursiyuhu samawati wal ard waye wala yauduhu hifzuhuma waye wa huwa al-aliyyul azim sannan Allah ya ce qulillahumma sai ce malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب to waye kulilla waye Allah waye malikal mulki waye tu'til mulka man tasha'u waye watanzu'ul mulka mimman tasha'u waye watu izzu man tasha'u waye watu dhillu man tasha'u waye biyadikal khairu waye innaka ala kulli shay'in qadir waye tulijil layla fin nahari waye wa tulijin nahara fil layli waye wa tukhrujul hayya min al mayyiti waye wa tukhrujul mayyita min al hayyi waye wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab to sai bayan ya faɗi wannan siffofi kun ga can ga goma nan ga sha biyu sai ya ce wa makhtalabtum fihi min shay'in wa makhtalabtum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah to ai baka san Allah ba zai gaya maka shi a siffofi goma sha hudu wa makhtalabtum fihi min shay'in duk abin da kuka yi sabani a duniya ko a tauhidi ko a ibada ko a mu'amala ko a akhlaq fa hukmuhu ila Allah to bari ka ji waye Allah sai ce zalikumullahu rabbi eh alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib fadir samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al an'ami azwajan ya'izra'ukum fihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir lahu maqalidus samawati wal ard يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم wa za ka siffanta da waɗansu siffofin ya shiga cikin ba Allah ba zalikumullahu rabbi zalikum Allahu kun ji ɗaya rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib faɗirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al'an'ami azwajan يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم وشرع لكم من الدين in kuka karɓi waɗannan saƙonnin guda goma sha hudu sai ce to shari'a lakum min ad-din wannan shi yake da iko yake ga abin da za a yi a shari'a ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi kabura alal mushrikeena ma tad'uhum ilay Allah ya tabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib wa ma tafarraqu sai Allah ya bada sakonnin bayan ya bada sakonnin sai ya sake faɗa wata aya mai sakonni guda goma yace falizalika fada'u falizalika fada'u wastaqim kama umarta wala tattabi ahwa'u wa qul amantu bima me wa umirtu li a'dila bainakum Allahu rabbuna وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير to ai wanda ya san Allah ya san ba ma magana ake ta wasa ba ba ma magana ake ta sassauci ba magana ake yi ta daga kafa ba in ana maganar Allah to magana ta kare in ana maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba a saka kowa a ciki in ana magana Allah wajen bauta ba a saka kowa a ciki in ana magana wanda yafi kowa daraja wanda yafi kowa girma wanda yafi kowa kima wanda yafi kowa bauta Allah wanda Allah ya fi so wanda Allah ya fi yabo wanda Allah ya fi girmamawa wanda za a koyi addini a gurinsa wanda za a bi shi a tsira wanda za a bi shi a samu daraja a samu duniya a samu daraja a lahira a shiga aljanna a yafa zunubi a samu ceto shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an kadar da kai daga nan biyun to ko ina ka fada kai asara la ilaha illallah muhammadun rasulullah kenan shi yasa malam yace to kun ga annabi alaihi salatu da yazo ya tarar da su duk suna wa Allah shirka bai tsaya bambancewa ba yace dukkan ku masu laifi ne wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum Allah yace ka yaƙe su gaba daya hatta la takuna fitnatun has ya zama ba fitina me fitina shirka wa yakuna dinu kulluhu illa addini ya zama duka ya koma na Allah. Yana ba a bambance cewa duk kowace irin shirka ake yi a yi tur da ita. Wa dalilin shamsu wal qamar dalilin da yasa aka hana bautar rana kuma aka hana bautar watanni qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu. Yarcin ayoyin Allah dare da rana. Wa shamsu wal qamaru La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari. Kakku sujjada ga wata ko rana. wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujjada ga wanda ya halicce su su halittu ne to maimakon awa halitta tawa halitta bauta ai sai dai halitta tawa wanda ya halitta bauta in kuntum iyyahu ta'buduna in dai gare shi kada kuke bauta to kada ku yi shirka wa dalilul mala'ikati dalilin da yasa aka ce ba za a bauta mala'iku ba ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا baya umartanku ku riƙi mala'iku ko ku riƙi annabawa su zame muku alloli, ashe annabawa ba alloli ba ne, su masu koyar da yadda za a bauta wa Allah ne, su masu kira ne zuwa ga bauta Allah shi kaɗai, amma su annabawa ba su ce a bauta musu ba. duk wanda ya ɗauki wani annabi daga cikin annabawan Allah masu daraja ya bauta masa to ranar alkiyama annabin zai ce babu ruwansa kuma da Allah zai tambaya annabi Isa a anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummiya ilahayn min dunillah Allah zai tambaya annabi Isa alayhi salatu wassalam kai kace a mai da kai abun bauta kai da babarka Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudu allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahida ma dum falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ala hadha yawmu yanfa'u sadiqin sidquhum yau masu tauhidi tauhidinsu zai musu amfani don ba gaskiyar da ta kai tauhidi ba ƙaryar da ta kai shirka mafi girman zalunci shine shirka mafi girman adalci shine tauhidi mafi girman bauta shine tauhidi mafi girman laifi mafi girman laifi shine shirka da haka Allah ya kashe mu ya raya mu ya kashe mu akan tauhidi ya raba mu da shirka Allah ya raba ya dora mu akan sunna ya kare mu daga bid'a wa dalilul anbiya dalilin cewa ba a bauta ga annabawa sai dai a koyi bauta daga gare su qauluhu ta'ala wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryama ka ambata lokacin da Allah ta'ala ya ce ya kai Isa dan Maryamu wato Isa alayhi salatu wassalam yana cikin wanda aka gamu da jarabawa Allah ya jarabci mutane da yawa kuma suka fadi Yahudu suka fadi Nasara suka fadi musulmi ne kawai suka cinye wannan jarabawa mu ma mun cinye ta ne saboda koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane abin da suka saba a haifi mutum da uwa da uba to kuma Allah ta'ala yana son ya nuna mana iko iko da isa da da da, da irada da kaddara da buwaya da isa sai annabi Adam ba uwa ba uba sai yana na Hawwa'u da uba babu uwa sai annabi isa da uwa ba uba sai sauran mutane da uwa da uba lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima da aka zo haihuwa ma sai Allah ta'ala ya kasa mana masu haihuwa zuwa kashi hudu yace mulkin sammai da ƙasa na Allah ne yana halittar abin da ya ga dama wani sai Allah ya bashi ‘ya'ya mata ziryan, zira da wata mata ta kira ta ce, Malam ‘ya'yana mata ziryan guda bakwai, duk mata ne, ta ce Allah ya musu albarka ya baki ikon kula da tarbiyyarsu. Tun da take haihuwa ta ce mace take haihuwa, sai da ta haifi bakwai. Akwai wanda ya gaya mu ya ce, daga cikin matansa akwai ce ta haifi ‘ya'ya mata tara, tara, duk mata Allah ya bata. Ya ce, Habu liman ya sha'u inafa, wai habu liman ya sha'u zukur, wani kuma Allah ya ta bashi maza maza maza ai ta haihuwa a gidansa kaga duk kawai maza ki ta haifa masa ko aw yuzawijuhum zukuranan wa inatha wani kuma Allah ya hada masa ya gauraya masa ya cudanya masa yau a haifin mace gobe a haifi namiji gobe a haifi mace jiya a haifi namiji ko mazan su fi yawa ko matan su fi yawa ko su zo kansu daya wa yaj'alu man yashawa qima wani kuwa ka bai taɓa haihuwa ba ga arziki ga kuɗi ga mulki an yi addu'a an je asibitin an tafi london an tafi ina ne an je jamus an je saudi jamus an je wane ne jamus ko ina an je an auna an auna an auna an ce lafiyar salau an auna mata an auna mata an ce lafiyar talau an zo kuma an zauna ɗin ko ba haihun ba wai ji aluman ya sha wa aƙima ibn kasir ya ce to wannan hudun kowane layi sai da Allah ya saka annabawa ya ce annabu lut alayhi salatu wassalam wa inna lutan laminal mursalin annabu lut ya'ya mata Allah ya bashi haina ce haula'i banati kuna tsaharu lakum ya'ya mata Allah ya bashi annabi ibrahim shi kuma ya'ya maza Allah ya bashi alhamdulillah lazi wa habali alal kibari isma'ila wa ishaq shi kuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya bashi ƴaƴa mata ya bashi ƴaƴa maza ya ayyuha annabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin kaga yana da banat kenan sannan wani kuma bai haihu ba kamar annabi Yahya da annabi Isa yanzu an ce ina dan annabi Yahya shi annabi haya mun san dan annabi zakariya ne to amma shi annabi haya dan ina ba ina dan sa bai ma ya aure ba annabi ya haya wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin wannan su ake kira family din imrana family din imrana guda biyar Allah ya gaya mana alqur'ani akwai shi imran din kansa akwai matar imran wacce ta haifi maryam akwai kuma matar annabi zakariya ita ma yarsa ce akwai kuma harun ya ukhta harun ma kana abuki mura asauki harun din shi yaya ne ga maryam ita ko maryam wato waccan abin dinta yar uwar mahaifiyarta din ita kuma ita ce matar annabi zakariya za ka sai zamo ga imran ga matarsa ga ɗansa ga yarsa ga yarsa amma daga nan zuriyarsu ta tsaya saboda annabi zakai annabi yahaya bai ci gaba da haihuwa ba annabi isa bai ci gaba da haihuwa ba da haka sai ali imran ya tsaya iya biyar din nan kawai inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran alal alamin su ne su biyar da aka ambata a cikin alkur'ani to kun ga Allah ta'ala ya ce masa to kai kace a bauta maka ya ce a ni ban sa ko ya bauta mun ba wa dalilu salihina dalilin kuma ana iya kangarewa kawai kana da kirkin ka saboda soyayya sai kawai ne ce kai ne ma Allah ko zaka iya biyan bukata ai duk waɗannan shehin nan da ake bauta musu da waɗannan waliyan da ake bauta musu in ka duba wasu ba su suka ce a bauta musu ba wasu a cikin littafansu ma hana bautar su kai. Shi Usman ɗan fodiyo a cikin littafinsa ya ta bayani cewa to fa in na rasu kada wani ya je ya mai da kabari na abin bauta. In na rasu kada ai kaza ya ta faɗa saboda ya ga abin da aka ba wasu. Amma fa sai da aka wayi gari a ƙasar nan ma ana rantsuwa da shi Usman ɗan fodiyo. Sai da aka wayi gari ana bara da sunan shi Usman ɗan fodiyo. Sai da aka wayi gari ana zuwa hubbarin shi Usman dan Fodiyo maimakon ai masa addu'a a ji ana neman bukata kuma a gurinsa sai da aka wayi gari wasu ma sun daina alwalafa suka ce wa shehi ya roƙa shehu ya roƙa musu ga ruwa ga komai malabakan Jibril wataran 97 na taɓa zuwa na lacca a masallaci ya ta'aliki yake cewa to kaga abinda muka yi jihadin da muka yi bayan shi Usman dan Fodiyo shine hana taimama ganganci taimakon ganganci sai a zuba yashi kawai a kofar masallaci ko mutum ya zo ya taba ya ce ai shehu ya roƙa masa shi ba sai ya alwala ba yanzu da ilimi ya zo akwai wannan ganganci ko rantsuwa za a yi da kabarin shehu ake rantsuwa kuma ka duba shi kuma ya hana a littafinsa to shi yasa wasu zaka ba su uzuri cewa ba su suka koyar ba ba su suka ce ai ba ba da yardar su aka yi ba ba su ba da kofa ba ba su amince ba ba su yi wani rubutu da ke nuna haka ba wasu kuma ka duba rubuce-rubucensu za ka ga akwai ishara da buɗe ƙofa da faɗan wasu maganganu masu nauyi waɗanda za su ba almajiransu ƙofa su zo su faɗa cikin hatsari daga irin maganganunsu da tafansu kaga irin waɗannan suna nan jingim akwai wasu a najeriya akwai wasu a wajen najeriya akwai wasu a ƙasashe daban-daban in ka duba din rubuce-rubucen za ka ga akwai maganganu da suka faɗa masu nauyi waɗanda almajiransu suke kafa hujja da su suke faɗa cikin waɗannan hatsari. Allah ya sauki. To shi ne yake cewa ula'ikan lazina ya da'una, kulkurukin Allah ta'ala, kai Allah ta'ala ya warware komai fa alƙur'ani. Ya ce ula'ikan lazina ya da'una, su waɗanda suke kiran, ka zo kai kana kiran wani malami ko wani shehi ko wani wali, kana kiransa kana bautar ya biya maka bukata to Allah ya ce to su da kuke kiran nasu yabtaguna ila rabbihimul wasilata su kuma suna neman tsani su kai ga Allah lafiya kai kana bautawa mai bauta ne kana bauta wanda shi ma yana neman shiga ne yana neman mafita ne in kun je lahira zai ce kai na sa ka bauta mu in ka gani ka ce eh kai ka faɗa a ina na faɗa a littafin ka kaza in ba shi faɗa bai ce ni na saka ai gani ne ana yi to kaga ana yi mawakaci ne kai ko baka gana mutu ba ba an ce wa tawakkal alal hayyi allazi la to ni ka gana mutu sai ka bauta mu da zan iya tsare kaina in hana kaina mutuwa mana tun da kaga ban hana kaina mutuwa ba ai ka ba ka san cewa ni ma mai bauta ne ba abin bautawa bane ayyuhum aqrabu su ma suna gaggawan wanne ne yafi kusa suna ta gaggawan su, su nemi kusanci ga Allah wa yarjuna rahmatahu su ma din suna neman rahmar Allah wa yakhafuna azabu suna tsoron azabar Allah inna azabar rabbika kana mahzura ita fa azabar Allah aba tsoro ce Allah ka yayi azabar Allah wa dalilul ahjar ashjar wal ahjar dalilin an hana bautan bishiyoyi da duwatsu ƙaunuhu ta'ala shi yasa an malamai ba su tsaya sun karanta da mutane tauhidi ba ba tsaya sun karanta da mutane sunna ba ku karanta da mutane tauhidi su san girman Allah su bauta maka ku karanta da mutane su san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi koyawan manzon Allah su bi karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce tsira idan abu biyun nan suka rushe wallahi addini ba zai tsaya ba ku tsaya ku kare darajar manzo Allah ku tsaya ku kare girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku kuskura wani ya turo muku wata shubha kai ko ma magana kaji an faɗa in kaji bata ba in dai ta shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji ba mai daɗi bace kakkai lakin kakka goyi baya kakka yada don wannan shi ma barna ce wani ya je ya faɗi mummunan magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka dinga yawa mutane shayarin kana ta tura musu to so kake aji mummunan maganar kamar ka taimaka wannan ko mutum ya je ga ana kona qur'ani a turai sai ya dauko bidiyon yana ta tura mutane duk mummunan abu da zamu kaurace ma duk wanda yake faɗan wata magana da bamu gamsu da ita ba ga Allah ko mu gamsu da ita ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamu kaurace musu mu kaurace shafukan su mu yi report reporting din su da yanzu an daina irin waɗannan abu dan wani an banda wannan shiriritar da aka samu na gidan shedan ba kofa social media da ba dan an samu wannan ba ba za ma ka taba jin labarin sa ba a gidansa unguwarsu ma ba za a san shi ba amma saboda mutane kullum so suke su ji sabon abu shi yasa ake ba da kofa hakkun nan ka ya je maka irin waɗannan ɗanyen maganar mutum ya yi katobara wanda ya kamata ka ce subhanahu haza buhtanun azim laula isamitu qultu ma yakunu lana an natakallama bi haza subhanaka haza buhtanun azim lokacin da aka mana na Aisha kage Allah ya ce me yasa da kuka ji ana faɗa ma ku karkada kunnuwanku ba to in har za a wana na Aisha kage Allah ta'ala ya zargi wanda suka jima ina ga ana faɗan magana mummuna ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka na saurare haka na hikaya haka na yadawa yanzu ba dole kafirai su mana dariya ba kullun ya kowa yana ta neman ya ga wancan ya zagi annabi wancan musulmi ya zagi annabi wancan ya zagi annabi wancan kullun abin ya zama kamar wasa annabi abin wasa ne in kun ce wani yayi to ma wani yayi in kun ce wani yayi to ma wani yayi kenan nan gaba karatu suka mutane za a yi ta bi kenan a yi ta bi a yi ta bi a yi ta zakulo inda mutum ya ɗanyi kuskure ko ya kato ɓara ko ya sakin ko ya lafazi ya kubuce masa sai a ce ya zagi annabi to kaga aka buɗe wannan kofar duk gaba ɗaya sai a koma ana mana dariya muna ta tuhuman juna mu da zagin annabi yo masu karantarwa ai dole kowa za a samu wani kurakurai a cikin karantarwarsa ko a samu sakin baki ko lafazi ya faɗe shi ba daidai ba musamman masu yin fassara masu yin fassara kun san ita fassara ita ma ilimi ce yanzu mutum kawai da ya je ya yi digirinsa ko ya yi masa ko ya yi phd ko ya yi zama profesa sai ya ɗauka zai iya fassara alkur'ani zuwa harshen hausa bayan ka yi wannan fa ko a hadisi ko a qur'ani ko a fiqh ko a mai kai sai kuma ka je ka koyi yaren da ake fassara wannan kalmar da shi in ba ka ba wata kalmar a hausan da za ka je ka ɗauko ba ita ce za ta fassara wannan kalmar ba ko kuma matsayin wanda za a yi fassara gare shi ba da irin wannan kalma ake masa nasa fassara bisa wanda suka yi karatun zaure za ka ga kowace kalma ana koya maka ladabin yadda ake mu'amala da ita sawa'un ta shafi Allah ko ta shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta shafi manyan mutane ko ta shafi ladabi ko ta shafi tarbiyya sai kaga ana ta babboye maka wasu abubuwa ana ta kakkauce su ana ta kakkauce su saboda kakka saba da jin batsa ko faɗan batsa ka duba dai zagaye ban ɗaki kaɗai ban ɗaki ban ɗaki fa ɓoye kalma ne ban bayan ɗaki an san da za a ma sai a ce za shi bayan ɗaki za shi ba haya za shi kusfa za shi bayan gida za shi bayan gari za shi makewayi na zai je ya kama ruwa zai taɓa ruwa zai je ya uzuri na za shi makewayi za shi ya biya bukata zai je ya rage nauyi duk waɗannan ana yi ne saboda me tarbiyyar lafazi tarbiyyar lafazi ana ga guri ne da bai kamata ba sunan al'aura kuwa kaga irin alkunyar da ake masa ba da yawa ba bisa da ka faɗe ta ƙararra sunanta na asali wanda yake a rubuce ko a hausa ko a larabci sai aga kayi wani abin da za a yi ta kallon ka ana ga kamar kayi batsa idan ta ɓoyewa ko duk wannan saboda bakinka ya saba da mi ya saba da ladabi isa mutum bai kai wannan ladabin ba a wajen fassara zai ta sakin baki zai ta samun sakin baki kuma yanzu kaga irin wannan karatun na zaure da ake yin haɗe da tarbiyya ake yin sa daga bango zuwa bango ake yin sa ana yi ana gyara maka lafazi ana yi ana kore maka kaza ana yi ana maka alkunya kaza idan mutum ba ta nan ko bai koyi irin wannan ba to lalle in yazo fassara alkur'ani sai an yi ta samun irin waɗannan kalmomin ko yazo fassara hadisi ko yazo yana bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai ga ai a Hausa wannan wasu ma din kuma ma busu ma iya Hausan ba busu ma kware a Hausa ba busu ma taba karanta Hausa busu ma zauna cikin inda Hausa take gangari aka koya musu ita ba kuma ita ma Hausa ta fassara fa daban take kuma Bahaushe Allah ya bashi basira Allah ya bashi ilimi da zaka'i duk kalmar da ya ga za ta ba shi wahala sai ya mai da ita balarabiyar bahaushiyar kalma sai ya wuce mafi yawan kalmomin addini za ku kula bahaushe baya wahala mayar da su yake hausa larabci aka ce aljanna ya ce aljanna aka ce aljani aljinnu ya ce aljani aka ce alkabaru ya ce alkabari aka ce asiraɗu ya ce siraɗi aka ce almautu ya ce mutuwa aka ce almala'ikatu ya ce mala'ika aka ce al'imanu ya ce imani na? aka ce annabiyu ya ce annabi na? to aka ce almu'addibu ya ce modibo aka ce almu'allimu ya ce mallam, aka ce alƙalamu ya ce alƙalami, aka ce addawatu ya ce tawwada, aka ce allauhu ya ce allo, na? Aka ce algaragis ya ce algaragis, aka ce alka'aka'u ya ce alkaki, aka ce aljubba ya ce alkyabba. aka ce al'ibra ya ce allura, aka ce almakasu ya ce almakashi. Aka ce almuhajir ya ce almajiri, aka ce albasalu ya ce albasa, kena ya hutar da kai. Aka ce aljaibu ya ce aljihu, kena. to an kaga kalma za ta wahalar da kai faɗe ta da larabcin larabta hausa kawai ka wuce tun da baka yi fassara ba yadda ta zo aka faɗe ta sai ka wuce kowa gane ma'anarta amma an ka san za ka yi kalmar da ko da a yarenka ba ladabi a faɗe ta to duk manya ba a jingina musu ita in ka jingina su kayi rashin ladabi shi yasa yace dalilul ashjari wal ahjar qawlu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza ku bani labari game da lata da uzza wa manat athalisatul ukhra da kuma manat wata ita ce thalisatul ukhra to waɗannan uku in ka kula duk sassaka ne sassako su akai daga dutse ko sassako su akai daga itace ashe kaga asalin su dai itatuwan da aka yi su ne wa hadisi abi waqidin lasi qal kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ila hunain mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zamu je hunain wa nahnu hudasa'a ahadin bi kufri mu kuma sababbin fitowa daga kafirci ne ma'ana kamar sababbin musulunta ka san sabon musulunci sai ka bashi uzuri saboda bai gama gogewa ba bai gama sani ba yana buƙatar ka yi haƙuri da wasu kalmomi da zaka ji yana faɗa kafin ya juye walil mushrikina sidratun mushrikai suna da wata bishiya mai suna magariya bishiyar magariya ya akufuna inda ha suna zama a ƙarƙashinta suna yin bauta wa yanuduna biha aslihatahum suna rataya makamansu a jikinta wai da sunan ta ba su nasara wa yuqalu laha zatu anwaqin ana kiranta ma'abociyar rataye rataye famarar na bi sijiratin sai muka wuce wata bishiya faƙulna ya rasulallah muka wuce irin wannan bishiyar ta magarya muka ce ya rasulallah ij'alna zata anwa'in kama lahum zatu anwa'in mu ma sanya mana tamu bishiya ma'abociyar rataye rataye kamar yadda kafirai suna da bishiyar su ta rataye rataye su sun dauka da abin da ake a shirka sai an yi irin sa musulunci shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsarki ya tabbata ga Allah kun faɗi irin abin da suka faɗa banu Isra'ila ga ga annabi Musa ij'alna ilahan kama lahum aliha alqaidatu rabi'a anna mushriki zamanina aghlazu shirka min alawwalina mala yace ƙa'ida ta ƙarshe mushrikan zamanin mu sun fi tsanantuwa a wajen shirka daga masu shirka farko wannan zamanin nasa shekara 200 da suka wuce ni la'anna alawwalina yushrikuna fil rakha'i domin su masu shirka farko suna shirka ne a lokacin da suke cikin jin daɗi. An samu duniya ba wahala wuta ruwa is komai yana tafiya daidai to sai a fara yau Allah shirka. Amma in bala'i ya zo sai a aje kowa a ce to nan fa kuma sai Allah. Wa yi khulisu na fi shiddati sai su ikhlasi su tsarkake bauta ga Allah a lokacin da suka shiga kunci. Wa mushriku zamanina ice amma masu yin shirka a zamaninmu shirkuhum da'iman shirka su titirce firraha'i wa shiddati in sun samu su jingina samun ga wani Allah in sun rasa su rasa su jingina rashin ga wani Allah cewa kenan wani Allah ke kawo sauki wani Allah ke kawo ai an ga wani mutum da ya je gindin wani kabari yana gaya wa wanda ke kwance a cikin kabarin cewa fa al'amari sun rikici ya kamata shi da ke kwance a kabari ya kawo agaji ya kawo wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatin kafir lahu da'watul haqq والذين يدعون لا يدعون لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه wa ma huwa bibaligi wa ma du'aul kafirina illa fi dalal Allah ya buga misali yace waɗanda suke zuwa wajen wani Allah su nemi bukata kwatankwacin su kamar wanda zai je kan rijiya ne bai zura guga ba ya haka yace ya kai ruwa ka taso ka shiga bakina ya kai ruwa taso ka shiga bakina to duk ranar da ruwa ya taso ya shiga bakinsa to lokacin ne wanda ake kira ba Allah ba zai amsa kaga wannan misalin ya fito da komai fili kai qur'ani akwai dadi illa ka basu dika faihi ila alma'i basu dika liyabalu gafahu ba fa ɗebowa in ɗebowa kai zai zo bakinka amma sai ka ki ɗebowa sai kai haka kace ruwa zo bakina kai haka da hannunka shekara nawa za ka yi kafin ruwa ya shiga tafin hannunka har kuma ya kai bakinka wannan shine ƙa'ida ta ƙarshe da malai kafa hujja da aya ta 65 fa idza rakibu fil fulki idan suka hau jirgin ruwa da'aw Allah mukhlisina lahu din sai su kira Allah suna tsarkake addini ga Allah shi kadai falamma najahum ila albarri izahum yushrikun idan Allah ya tseratar da su suka hau tudu suka tabbata yanzu ba akan ruwa suke ba sai kuma a fara cewa to ai kaga albarkacin shehin albarkacin kaza kenan ai dalilin kaza kenan ai dalilin kaza kenan to Allah ya shiryar da mu Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wuta duk ruwa duk kura Allah kakka samu sauka daga tauhidi kakka samu sauka daga sunna duk wahala Allah kakka samu sauka daga alqur'ani Allah kakka samu sauka daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mana an gama da littafi na hudu shine al-masailul al-qawaidul arba insha Allah littafi na gaba da zamu shiga shine masailul jahiliyati masailul jahiliyati littafi ne da ke bayani akan abubuwa guda ɗari da guda ɗari da ashirin ko? wasu abubuwa guda ɗari da ashirin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ana yi waɗanda duk ba daidai bane a zamanin jahiliya kuma kusan yanzu awon duk sun dawo dama zaman jahiliya da yahudu da nasara da maguzawa ukun nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim an'amta alaihim annabawa da siddiqai shad ghayril maghdubi alaihim waladdallin al maghdubi alaihim suwaye yahudu dalin nasara sai mushrikai to Allah ka raba mu da tafarkin yahudu da tafarkin nasara da kuma tafarkin maguzawa ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki Allah ka tsare mu wannan za mu tsaya